الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه ومن سار على نهجهم وسن بسنتهم ووالاهم إلى يوم التنادب اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi da muka saba karatun alkur'ani mai tsarki tare da fassara akan fahimtar magabata wadda muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malam abubakar mahmud gumi allah ji kansa da rahama masallacin da yake nan unguwar kasuwar kaji a nan cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna majalisi na 21 wanda kuma ya zo daidai da shan ruwa na 21 a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan shekarar hijira alif da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan March miladiya shekara dubu biyu da ashirin da biyar muna karatu a cikin suratu Ibrahim alaihi salam jiya mun tsaya kan aya ta talatin da bakwai insha Allah ta'ala yau za mu tashi daga aya ta talatin da takwas zuwa yadda Allah maɗaukacin sarki ya ba mu iko masu bukatu na addu'o'i muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya amsa mana baki ɗaya marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya masu sauran bukatu na rayuwa Allah maɗaukacin sarki ka biya kowa bukatarsa ka zaɓa kowa abin da ya fi alkhairi a gare shi duniya da lahira wannan ya turo naira ɗari biyar a susun marayu yana kuma tambayar hukuncin tahajjud a musulunci saboda ya ji wasu malamai sun ce bid'a ne annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba hukuncinsu ɗaya da maulidi kamar jiya ma akwai takarda makamanciyar haka da na gani wato wannan matsalar ta magana akan ku saurara magana akan bid'antar da tahajjud din nan ta fara ƙarfi ta fara nisa muna ganin ta kamar bata da wani muhimmanci amma masu yaɗa ta masu faɗarta sun ɗauke ta da muhimmanci sun bata muhimmanci gaskiyar magana hatsaniya irin ta addini da take faruwa a ƙasar nan ita ta kawo wannan matsala amma in ba haka ba ba ta daga cikin matsalar da take rubuce a littafi ana saɓani a kanta cewa a ramadan tarawihi ko tahajjud ko a gida ko a masallaci cewa bid'a ne baya daga cikin abin da aka samu malamai suna saɓani a kan ba wani saɓani a amma saboda hatsaniyar addini da ake da ita ake fama da shi a ƙasar nan wannan ya sa waɗansu matasa daga cikin samari 'yan bidi'a suka ɓullo da wannan abun kawai don su kawo ruɗani ga al'ummar musulmi ban yi tsammanin cewa akwai musulmin da yake musu an shar'anta tsayuwar Ramadan ba. Kiyamu Ramadan, ban yi tsammanin akwai mai musu akan wannan. Kiyamu Ramadan, daga nan ya kamata mu fara. Kiyamu Ramadan, akwai jayayya akan kiyamu Ramadan, tsayuwar Ramadan, cewa a watan Ramadan ana kiyam, ana tsayuwa. akwai mai jayayya akan wannan babu ba ita bid'a asali ma bace da shi in ka ji an cewa abu bid'a to bashi da asali ma to abin da yake da asali ai ba a ce masa bid'a sannan idan a ramadan babu jayayya cewa bayan sallar isha ana tarawih ana asham ba jayayya haka ne ko to me yasa za a yi jayayya akan cewa goman ƙarshe ana tahajjud ita kanta wannan sallar tahajjud din fa alqur'ani ma ya magana akan ta Allah madaukakin sarki yake wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda da daddare Allah yake da daddare fatahajjad bihi kai tahajjud da wannan alqur'ani nafilatan laka a matsayin nafila a gare ka asa an yaba asaka rabbuka makaman mahmuda kaga wannan ayar tana kira ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tahajjud da daddare akwai wasu malamai tsirari nan ma ba daga cikin malaman da ba da suke da'awar cewa wannan tahajjud din wai take faɗi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama iya shi kadai saboda an ce fatahajjad bihi nafilatan laka kayi tahajjud kayi tahajjudi da alqur'ani a matsayin nafila a gare ka sai suka kuskure abinda malamai suka magana akan sa abinda malamai suka magana akan sa ba tahajjud din ne ya zama shi kadai ne zai yi ba a'a shi a hakkinsa idan yayi tahajjud a hakkinsa idan yayi tahajjud to ƙari ne nafila ce mu a hakkinmu idan mun yi taɗawu'i ne shi kuma a hakkinsa manzo Allah sallama nafilatan laka shi nafila ne domin mu sallolinmu na taɗawu'i za a yi mana gyara na farali da su amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu tawaya a faralinsa balle a yi masa gyara da haka sai ya zama shi idan ya yi taɗawu'i to ƙarin lada ne ba gyaran abin da ya ɓaci na ibadarsa ba. Ta wannan muka bambanta, sannan wasu malamin suka ce daga cikin abin da aka keɓance shi da shi, shi an wajabta masa sallar dare. Wannan ma ya keɓance shi bai shafe mu ba, amma ba wai wannan keɓancewar ya shafi halaccin yin sallar ne ga sauran al'ummarsa ba. A'a, ba mashru'iyyar sallar ya taɓa ba. yana da alaƙa da wajibcin sallan ne da kuma matsayin ladanta a gare shi ya sha babban da matsayin ladanta a gare mu almuhim wa min al-layli fatahajjat da daddare kai tahajjud ita kuma sallar tahajjud sallah ce wacce ake yin ta bayan an yi bacci an tashi sallah ce wacce ake yin ta bayan an yi bacci an tashi ba ta keɓanci watan ramadan kaɗai ba ita ta shafi dukkan darerrakun shekara dukkan da mutum ya samu dama amma ba ta keɓanci manzon Allah salama shi kaɗai ba domin inda ta keɓance shi shi kaɗai to da lokacin da abdullahi ɗan abbas ya jona zai bi shi sallah da ya sallame shi amma kuna da labarin cikin dare Abdullahi dan Abbas ya bi shi sallah Anas dan Malik ya bi shi sallah a sallar daren da yake tahajjud din har ma yake cewa yayi kusa yayi abun kunya ya fita ya bar shi saboda tsawaitawa kaga da koda ba a magana a sallah in ya idan zai ce gobe kar ka sake bina wannan sallah ta ce ni kadai sai bai ga masa haka ba to idan har annabi sallallahu alaihi wasallama zai ja wani wannan sallar ta dare a wani dalili yanzu zaka ce ba za a ja wasu ba wani dalili zaka ce ba za a ja wasu ba jama'a an fahimta yanzu ya rage wasu suna ganin to ai ana yin tarawihi shine qiyamu ramadan to kuma me ya kawo kuma cikin dare a goman ƙarshe a ƙirƙiri wata sallah wasu suna da wannan suna da wannan abinan shiririta wannan fahimta ta shiririta saɓanin da malamai suka yi shine shin wanda ya yi raka'a goma sha ɗaya a farkon dare zai iya ƙarawa a cikin dare in ya farka daga bacci jama'a an gane saboda wasu suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a goma sha ɗaya yake baya ƙarawa aka raka'a sha ɗaya da haka sai suke ganin cewa ba sai an ba bukatar mutum ya ƙara wata sallah inda yayi da farko ita ma wannan fahimta ce shadda karamar fahimta marar tasiri fahimta mai tasiri mafi inganci wajen jumhurin malamai da tsohon malamai na baya da mayun sallah cikin magabata sun tafi akan cewa sallar dare ba ta da iyakar raka da koyaushe za ka yi sallar dare sannan musulmi ba yanda za a yi a tare masa a ce sai dai ya yi sallah bayan isha kar ya yi sallah tsakiyar dare kar ya yi sallah ƙarshen dare ni ban san wannan fahimtar a wajen wani malami a duniyar musulunci ba domin alƙur'ani cewa ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'aka ubangijinka ya san kana tsayuwa farkon dare kana tsayuwa idan dare ya raba biyu kana tsayuwa a ɗaya bisa ukun dare na ƙarshe kuma da kai da wasu daga cikin waɗanda suka imani tare da kai. Allah ya faɗi haka yanzu wani ya zo ya ce wai tashi da daddare mutum ya yi sallah bid'a ne. Sannan wasu suna cewa a'a ai in za a yin ma a gida ake ba jami'i ake a masallaci ba. Wani malami ne ya haramta jami'in a masallaci tun daga Sayyidina Umar ya haɗa sahabbai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fara a Ramadan din ya fito ya ja sahabbai sallah sallar sallar sallar qiyam Ramadan din tarawih ya ja su sallah washe gari ya ja su washe gari ya ja su suka haɗu karo na hudu sai bai fito ba a sallar asuba suke bashi uzuri sai yake ce da su ya san bai fito ba ne don gudun kar a wajabta musu ashe annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara zuwa masallaci ya ja ya ja musulmai sallah to idan har ya zo masallaci ya ja su sallah a lokacin tarawihi da wani dalili zaka ce kuma ba za a zo masallaci a ja su sallah tsakiyar dare ko karshen dare ba da wani dalili sai mu kabar sai girman kai kuma an samu asali sannan na Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a goman karshen nan dalilin da yasa tsarin sallar yake canzawa a goman karshe bari ka ji in baka sani ba Nana Aisha radiyallahu anha take cewa idan goman karshe na Ramadan suka shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raya da ransa yake da kafin su shiga yana bacci amma idan sun shiga baya bacci raya da ransa yake ya zage dantsansa ya kuma tashi iyalansa a goman ƙarshe ha sai ka ce ba za mu yi ba sai dai mu yi ashiyan mu kwanta mu ta bacci to sai na kasa gane masu faɗan wannan maganar me suke nufi ne ni me suke nufi sallar dare baƙon abu ne a wajen musulmi ko kuma ƙiyamu ramadan ne baƙon abu sannan bayan manzon Allah salma ya ce man kama ramadana imanan wa hisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi hadisin daban ne fa da kuma man kama lailatul qadar wanda ya tsayu a daren lailatul qadar daren lailatul qadar yana yaushe ne yana goman karshe da wancan hadisin ya ce wanda ya tsayu ramadan wannan kuma sai ya ce wanda ya tsayu daren lailatul qadar yanzu idan na ce maka qiyamu ramadan shi ne ashiyan in baka maka da gwari-gwari idan nace maka kiyamu ramadan shi ne ashiyan don haka za mu ci gaba da ashiyan tsawon kwana 29 zuwa 30 don mai kiyamu ramadan to ga wani hadisi ya ce man kama lailatul qadari sai muka ce to idan kwanakin neman lailatul qadari sun zo kuma za mu sake tashi don tsayuwar lailatul qadari bayan mun yi kiyamu ramadan sai ka ce mun yi bid'a wannan abin na ɗan tsawaita a kansa saboda mu ɗan waye da abin kuma mu fahimci cewa ba matsala ce ta rigima ba kwata-kwata hatsaniyar addini ne irin na ƙasar nan wadda yanzu ya taso matasa sun bullo sun sako kai suna ta sun rasa yadda za su yi sun haukace sun rasa yada su da al'amarin sunna kowa da irin barnar da yake so ya shigo da ita wadan ya cutar da sunna alhalin ma'ayar da za su je su yi haƙuri kawai ciwon ido sai haƙuri yi haƙuri ta zama ciwon ido ciwon ido sai haƙuri haƙuri za su yi kawai tun malam Ja'far yana raye Allah ya gafarta masa ya masa rahama yace bid'a kan ai an riga an yanka ta ai an riga an yanka ta an kashe ta murus abin da ya rage mata dan motsin da take ta yace bai wuci irin na nama idan an dora shi akan teburin mahauci yana gatsine ba wannan ku ba zai hana a yanka a soya a cinye ba Allah ya ji kan malam barakallahu fiku wannan yake cewa yana yawan mafarki cewa gashi a Saudiya karo uku kenan kuma bashi halin zuwa Saudiya na bashi shawara kuma ga ga dubunsa ta marayu Allah ya amshi sadakarka ya kai ka saudiya dan uwa kawai ka sa ta a rai ne ka jaraba da saudiya ne a ranka yasa kake mafarkin saudiya shine kawai ba wani abu ba ka sa ta a ranka ka damu ka jaraba kai ta addu'a Allah ta'ala ya tsaga da rabanka ba kuma saudiya ba makka eh makka eh saudiya wani abu ne mai fadi yawwa abinda kake nufin makka makka da madina Allah ta'ala ya biya maka bukata cika maka buri ya ce a yi masa bayani dangane da nafilar da ake karanta subhanallahi walhamdulillahi Allahu akbar ga kuma ɗari biyar ta marayu Allah ya saka da alkhairi kowace nafila a musulunci kowace nafila alkur'ani ake karantawa fatiha da sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nafilfilinsa yana yawan karanta kulya da kulhuwa kulya kulhuwa su yi yawan karanta a nafilfilinsa a karanta fatiha a karanta sura a yi ruku'u a yi tasbihin ruku'u idan an dago a yi tasbihin dagowa idan an yi sujada a yi zikirin sujada idan an dago a yi zikirin dagowa idan an kuma a zikirin sujada da haka a yi tahiya a yi sallama kowace sallah aka tafi kowace sallah aka tafi duk sallar da aka shigo da faɗan wani abu a cikinta bayan karatun alkur'ani a tsaye to akwai saɓanin malami akan ingancinta kuma wacce ma ta faɗan yunƙuri za ta yi abin kirki salatu tasbih sauran kan ma duk ƙarerayi ita ce kawai wacce take motsi wasu malaman hadisi suna ganin ingancinta amma in banda ita sauran salloli musamman wanda ake kirkira sallolin Rajab sallolin kowane dare na Ramadan da addu'o'in kowane dare na Ramadan naga wani bawan Allah ma da kokari ya ya tura min text na barka da shan ruwa wai wai du'a du'a 21st of Ramadan wai addu'ar 21 ga watan Ramadan ya turo mani kaga wata wahala ce suka sa kansu kowane dare da abin da aka ware masa ake yi da irin wannan yana samun asali ne galibi daga shi'anci Allah ya kiyaye. Wannan yake tambaya sai ita ce ƙannansa mata suna bin jam'in sallar ashiyan a cikin gida sai ya yi musu magana akan bai halatta ba sai suka ce masa to yana jan su sallar a gida su yi tare to shin ya halatta ya yi musu jam'i cikin gida ba sai ba sai ya je masallaci ba ko bai halatta ba ya halatta ya halatta ka ja su sallah a cikin gida ba sai ka je masallaci ba sannan yana nema wa mahaifiyarsu addu'a to Allah maɗaukacin sarki ya ba ta lafiya kan jinya ne ta jima tana jinya Allah ya ba ta lafiya Allah ya yi mata wannan kuma yana cewa tambayarsa a nan za ka iya bin mutumin da yake wazifa sallah eh mana inda ba wazifa zai karanta a cikin sallar ba ba abin da zai hana ka bi shi sallah za ka iya bin sa sallah wazifarsa daban sallarsa daban ya kai sallar in ka'idar ka tafi abin kai wazifarsa eh sannan yana neman addu'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu baki daya biya mana bukatun mu na alkhairi duniya da lahira sannan akwai alƙawarin da na yi mana jiya sakamakon wannan ɗin marayu rabon kayan marayu da aka yi ranar talata da kuma ranar laraba an samu nasarar rabawa gidaje 506 abinci da tufafi Allah ya saka da alkhairi kuma har yanzu akwai gidaje da suka kai 594 a ƙasa waɗanda aka ɗauki sunayensu ina jin tilin takardun ne ma aka kawo mun zana sunayen gidaje al'amarin akwai abin tausayi malam idan an tambaye ka aka ce maka za a samu gida dubu a garin nan ba fa mutum dubu ba ba mutum dubu ba gida dubu na marayu babu uba ya mutu malam za ka yi tsammanin cewa ba za a iya samu ba amma yanzu wannan fa iya nahiyar iya abin da ya zo gare mu ne banda wadda ba mu sani ba banda wadda ba su ji labarinmu ba banda waɗanda ba su da dalilin isowa su kawo amma an an taimaki gida ɗari biyar da shida, yanzu a ƙasa akwai gida ɗari biyar da da casa'in hudu. kaga ya haura gida dubu kenan wadda kuma su ma ana ta ƙoƙarin yadda za a yi a walwale al'amarinsu tsakanin abinci da tufafi Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon taimakawa ya ba mu ikon tallafawa sannan shekaran jiya honorable zakariya sale mai gero ɗan majalisar jiha na azare maɗangala ya kawo mana ziyara wannan majalisi amma saboda tseko da ya samu a hanya bai samu isowa ba har muka tashi a karatu to amma ya same mu tsari kafin mu fice daga masallaci to an gaisa kuma yana da burin zai sake dawowa musamman don ya zo a gaisa da jama'a wannan zuwan nasa da ya yi ya ba da tallafin marayu na atamfa guda goma da kuma shadda na kayan maza kuma kala biyar Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma alhaji nura usman annur cosmetic shi ma ya turo zakar naira dubu ɗari cikin asusun marayu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya sanya musu a mizaninsu na kyawawan ayyuka Allah ya karba Allah ya haɗa fukokinmu da su a Darussalam a aje mun da kai fana wani Allah ramma ayoyi na karkace ka gaji da su ko insha Allah ta'ala zancen ne iri ɗaya ba ma son mu rarraba shi da aka adara maka koma faɗin Allah madaukakin sarki wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب jazakallahu khaira jiya mun yi karatu akan addu'ar annabi Ibrahim alaihi afdalus salati wassalam da yayi ya roki Allah madaukakin sarki yana mai koka masa larurar da iyalansa suka shiga ciki wani yanki na zuriyarsa da ya ajiye su a wani kwazazzabo wani kwari wanda baya karban noma amma yayi haka ne domin su tsayar da sallah sai ya roƙi Allah ya ce ya Ubangiji ka sanya zukatan mutane su karkata zuwa gare su hankalin mutane ya tare zuwa gare su sannan ya Ubangiji Allah ka arzuta su da dangin kayan abinci don su yi godiya. wannan su yi godiya bai takaita ga zuriyar tasa kadai ba ana dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya sanya ya zama daga cikin ahalin wannan waje to lalle hakki na godiya wa Allah ya kama shi waɗannan bukatu Allah subhanahu wataala ya amsa wa Annabi Ibrahim kuma ba su ne bukatu na farko ba don mun karanta ya roƙi wurin ya zama gari wuri ya zama gari ya roƙi garin ya zama amintacce gari ya zama amintacce sannan kuma yanzu ya roƙi wannan gari Allah Allah ya karkato da hankalin mutane zuwa wannan gari kuma Allah ya amsa haka sannan kuma ya roƙi wannan gari ya zama gari mai wadataccen abinci Allah ya amsa tare da cewa garin baya karɓan noma amma sai Allah maɗaukakin sarki ya hukunta ana ana tururuwar kawo abinci dukkan nau'in abin da ake bukata na abinci a wannan waje Allah subhanahu wata'ala ya horar da samuwar haka a wannan gari babu talaucin abinci babu yunwa babu talaucin abinci Annabi Ibrahim sai ya ci gaba da addu'a yace rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma nu'lin وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء يتي ربنا يا أبنججم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن يا أبنججم للي كنا سند أبن دمكي قوي واد أبن دمكي بيناوا وما يخفى على الله من شيء babu kuma abin da yake ɓoye wa Allah min shai ko menene shi fil ardi wala fis sama ko a ƙasa ko a sama. Annabi Ibrahim yana mai kirari da ladabi wa Allah maɗaukakin sarki, wanda haka ne ake son mai addu'a. Idan mai addu'a zai yi addu'a, zai roƙi Allah, Allah yana son a kira shi da sunayensa, yana son a yi masa kirari da siffofinsa. Allah yana son fadanci, don haka ya kai mai yin addu'a. Allah yana son ka nuna gazawarka, ka nuna talaucinka, ka nuna ƙanƙan da kai ta hanyar kiran sunayensa da siffofinsa waɗanda suke ɗaukaka tsarkaka sannan kai masa fadanci wannan ita ce siffar duk wani mai roƙo ita ce siffar duk wani mabukaci Allah baya son a roƙe shi da gadara Allah baya son a roƙe shi da isa kuma Allah baya son mai gajiyawa a roƙonsa yana son mai naci yana son mai tawalu'u mai kankan da kai malamai suka ce a cikin kissar da muka bayar jiya na ta nana hajara lokacin da ta hau dutsen safa ka tuna halin da take ciki lokacin da ta hau dutsen safa me take nema tana neman ɗuriyar ɗan adam da yadda za a yi ta samu labarin ɗan adam ba ta samu ba da ta gangara ta tafi ɗaya dutsen ta hau abin da take nema ta ji ɗuriyar mutum tana neman uns tana neman kewa tana neman mafita a cikin wannan hali da ta samu kanta a irin wannan hali kana tsammanin cewa na na hajara za ta yi girman kai za ta yi ɗagawa za ta nuna gajiya wacce da abin da take nema za ta yi fushi da Allah za ta yi wa Allah gadara ka tuna fiskarta a daidai wannan lokacin ka tuna zuciyarta a daidai wannan lokacin yadda take cikin bukata malamai suka ce mai nema a wajen Allah haka yake zama zuciyarka ta damu da abin da kake nema harshenka ya matsa da yi wa Allah kirari da yabansa da kiransa da sunayensa da siffofinsa ka zama mai ladabi ka zama mai haƙuri ko ba a baka ba ka dinga jin cewa an baka sannan ka zama mai naci sarka ce nayi nayi ba amsa ba nayi nayi shiru ballantana ma ka ce za ka je ka biya kuɗi a roƙa maka kai kuma ka ci gaba da hidimarka don wasu haka suke sai ya ɗauki kuɗi sai ya bayarwa ana masa addu'a ana masa roƙon Allah shi kuma ya tafi hidimominsa ya yi wallahi ai mun bayar ana mana roƙon Allah ku me kuke yi to da kuka bayar ake muku roƙon Allah ku me kuke yi baka nuna wa Allah damuwarka da shi ba baka nuna wa Allah bukatarka da shi ba gadara za ka yi kana da halin da za ka biya a gaya masa ba haka Allah yake alaƙar bawa da ubangiji alaƙa ce ta jarrabawa kowa Allah jarraba shi yake daga annabawa har sauran farar hula kowa Allah jarraba shi yake ba abin da za ka yi wa Allah kai masa gwaninta jarrabawa ce kana iya yi ya gode maka saboda ya jarraba zuciyarka ya ga da gaske kake yi amma ba wai ka masa gwaninta ba ne ka yi abin da ka ƙare shi ko ka taimake shi duk abin da ka yi ka taimaki kanka ne baka taimaki Allah ba almuhim annabi ibrahim anan yana mai ƙanƙan da kai yana mai yi wa Allah kirari da yabo yana cewa rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya ubangijinmu lalle kana sane da duk abin da muka boye da duk abin da muka bayyana kai duk ɗaya ne a wajenka ba abin da yake ɓuya wa Allah maɗaukacin sarki ba a ɓoye masa shi sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar Allah ya ce duk ɗaya ne fa a wajensa da wanda ya bayyana da wanda ya ɓoye da wanda ya da daddare da wanda ya bayyana da rana duk ɗaya ne a wajen Allah ya alamu ka'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur Allah yana sane da idanuwa masu kyattawa da munafurci yana sane da idanuwa masu satar kallo masu ha'inci kuma Allah yana sane da abin da zukata suke kullawa suke kunsawa ko na alheri ko na sharri wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin Allah yana sane da abin da kuke boyewa yana sane da abin da kuke bayyanawa Allah baya son masu girman kai kun ga anan annabi Ibrahim sai ya bayyana wa Allah matsayinsa da tawalu'unsa ya ubangiji wannan kamar kana kamar annabi ibrahim ka iya cewa yana so ya abbara abin da ke ransa cewa ya ubangiji waɗannan bukatun da nake gaya maka suna raina kar ka ga ina rarraba maka su ina so ka mun kaza ina so ka mun kaza ina so ka mun kaza ya ubangiji ka san duk abin da yake raina in ban faɗa ba ma ka san shi in na faɗa ma ka san shi وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ba abin da yake koye wa Allah a sama ko a ƙasa ko a sama ba abin da yake koya maka ya ubangiji da haka ba ina maka dalla dalla ba ina maka filla filla ba ina bayyana maka don baka sani bane ya ubangiji ka sani wannan tawalu'u ne da fadanci haka ake so a cikin addu'a ko farkon addu'a ko tsakiyarta ko ƙarshenta ayi wa Allah kirari jama'a an gane to amma wasu ba su san logon addu'a ba sai a zauna za a yi addu'a a ce idaji a kafa uku a ce kulhuwa kafa bakwai a ce bismillah sha tara a ce inna a ɗaya na kafa uku a ce alam na shara kafa bakwai a ce tahiya bakin salihina a ce mu haɗu a fatiha wala zalin amin sai a shafa ba a gaya wa Allah komai ba ba tambaye shi komai ba an yi ta karanta surori ina bukatar taku ina bukatar taku jama'a an gane waɗannan surorin wani saƙonni ne a cikinsu duka surorin da suka ƙunshi yaban Allah da yi masa kirari me ma'anarsu jama'a an gane to mai yin addu'a ya mai da hankali wajen me zai gaya wa Allah kar ya zama kawai yana addu'a shi ma bai san me yake faɗa ba in an ce ina da na sha tara baka san me yasa ba me ta kunsa surar me a cikinta me ake nema baka sani ba in za ka roƙa a wajen Allah roƙe shi abin da ka san shi ne bukatarka ga abin da kake faɗa nan shi ne zuciyarka tana neman wannan abin tana bukatarsa to shi yasa idan aka ce a cika da addu'a shi mai addu'ar yana ta yin addu'a su ‘yan amin ba su san me ake roƙa ba shi yasa wani kawai ya yi haka da hannu kawai yana wani ma ya ɗaga waya kawai yana wayarsa saboda bai san me ake roƙa ba shi ba shi da wata bukata ko ga wasu a wajen ɗawafi an tara zuga da wani limami a gabansu ya rike littafi shi ma a littafi ya rike Allahumma Allahumma la tada lana la tada lana fi maqamina fi maqamina haza haza ana shi wanda yake bi wanda wanda wanda yake bi ana faɗa yana faɗa bai san me ake gaya wa Allah ba to ba ka da bukatunka ne mala za a bata maka lokaci a ta faɗan abin da baka san me kake faɗa ba ka je kai bukatu kai ma ka faɗi bukatunka kisa ba a shar'anta ba cewa wani lokacin dawafi wani ya jagoranci addu'o'i kowa ya kowa yana dawafin sa yana faɗan bukatarsa kowa ya san bukatarsa kowa ya san bukatarsa ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء يا أبنججمو kana sane da abin da muke ɓoyewa da abin da muke bayyanawa ba abin da yake ɓoyewa Allah ko a ƙasa wala fi sama ko a sama annabi ibrahim yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaqa inna rabbi lasami'u du'a yace alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah kun ga wannan ma kirari ne dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah allazi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq wannan ma amsa ni'ima ne yana daga cikin fadanci Allah wanda ya mun kyauta ala al-kibari akan girma na akan girma ya mun kyautar isma'ila wa ishaq ya mun kyautar da isma'il da da ishaq yace inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na me jin kira ne saboda ai ya roki Allah ne ya roke shi yace rabbi habli min salihin ya Allah ka mini kyauta daga cikin salihan bayi Allah sai yace fabasharnahu bi gulamin halim sai muka masa albishirin yaro mai hakuri to shine anan yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi wahaba li alal kibari wanda sai bayan na girma akan girma na Allah ya mun kyautar haihuwa ta Isma'il da Ishaq Isma'il din ma sai da Annabi Ibrahim ya tsufa ya samu haifuwar Isma'il dan ba ku manta ba matarsa matarsa Sara tun matarsa ta farko ladan noma haihuwar bata yiwu ba har sai da suka fidda rai da haihuwar take ganin ko daga ita ne ta yi masa kyautar na na hajara kamar yadda jiya muka yi bayani na na hajara kuma Allah ya ba ta ciki ta haifi ɗa Ismail kuma a bayan an shekara sama da goma wasu malaman tafsiri suka ce shekara goma sha uku tsakanin Ismail da Ishaq ta ga tsufa ta ƙaru shi ya ƙara tsufa na nasara ta ƙara tsufa ita ummu isma'il tana can wancan kwarin da ya kai ta ya ajiye ta ya dawo wajen na nasara sun ci gaba da rayuwa sai bayan shekara goma sha sai Allah ya arzuta na nasara ita ma da ciki na ruwan Allah kuwa ita ma sai Allah ya mata arzikin ciki shi yasa idan ba ku manta ba wanda yake bibiyan kissoshin alkur'ani ai annabi Ibrahim wata rana yayi baki bakin mala'iku sun yi zamani tare da annabi Lutu mun karanta a suratul Hud sun yi zamani tare da annabi Lutu, mutanen annabi Lutu sun ƙi gaskiya, sai Allah ya aiko mala'iku su je su dammare alƙariyar gaba ɗaya su tsallakar da Lutu da wadda suka yi imani tare da shi. Sauran duk a kifa su, mala'iku sai suka biyo ta wajen annabi Ibrahim, suka biyo ta garin annabi Ibrahim, ta gidansa suka je suka yi masa sallama. shi kuma da ya ga baƙi baƙi kuma a siffofin mutane ya yi musu mara balale ya ce da matarsa a kawo nama an so ya ɗan maraƙi nama lutsu-lutsu da mai aka ɗauko shi aka kawo annabi ibrahim ya ce bismillanku ga nama bismillanku a ci mana bismillah baƙi Allah ta'ala ya ce falamma ra'a aidiyahum لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidu majid alqur'ani akwai dadi Allah ka fahimta da mu littafinka Allah ka sa mu gane littafinka yayin da aka kawo nama sai ya ga ba sa miƙa hannu su ɗauka sai ya tsorita sai ya fara tsarguwa da suka ga alamar ya tsorita suka ce la ta kawo a karka ji tsoro eh halin da ake ciki dai mu baki ne na mala'iku ursilna ila qaumi lut an turo mu ne wajen mutanen lutu za a je ai operation a can eh umra'atuhu qa'ima matarsa tana tsaye a wajen fa dhahikat zahirin larabcin sai kai dariya amma wasu malamai suka ce fa dhahikat ay fa hadat sai haila ta zo mata tana tsohuwa fa basharna ha bi ishaqa Allah ya ce sai muka mata albishir suka ce to mun zo mu maka albishir ne shine cikin suratul zariyat fa basharnahu bi gulamin alim fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم يا متى البشر sukace ke kuma albishirinki akwai yaro ishaq da zaki haifa wa min wara'i ishaqa yaqub sannan bayan ishaq din ma zaki jika yaqubu jika zaki ishaq din zai haifi wani yaqubu an gane ko don haka sai ya zama ita na nasara ita ce ta haifi ishaq na na hajara ita ta haifi isma'il isma'il tun daga kansa ba a sake yin annabi a zuriyarsa ba sai annabin ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka zuriyar isma'il kenan sanadin zamansu a wannan kwari na makka shi kenan a nan zuriya ta yi zuriya har aka samu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya fito ta can. Kuma ga wanda ya bibi sotul bakara rigimar Yahudawa kenan dan me za a yi shi ta wancan layin bayan su ne zuriyar annabawa. Saboda annabi Ishaq annabi ne, sai ya haifi annabi Yaqub annabi ne, annabi Yaqub ya haifi annabi Yusuf annabi ne, sannan duk annabawan banu Isra'ila gaba ɗaya wannan shi ne tsatsansu, shi sa shi Isra'il shi ne Yaƙub ɗin, Yaƙub shi ne Isra'il. da haka jikokinsa gaba ɗaya annabawan banu isra'ila gaba ɗaya tsatsan annabi ibrahim ne ta zirin annabi ishaq tsatsan annabi isma'il kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ɓatan basira irin nasu sun kasa fahimta cewa duk gida ɗaya ne abin da ya yi kakansu ishaq shi ya yi isma'il duka tushen annabi ibrahim ne shi yasa ake cewa annabi ibrahim abul anbiya uban annabawa saboda ba a yi kabila mai annabawa kamar kabila bazan isra'ila ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace su annabawa ne ma ɗan siyasar su kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun haka aka yi musu wannan gatar ba su da wata fatara kawai annabawa su ne ‘yan siyasa su ne shugabanninsu, to annabi shi ne annabi kuma shi ne shugaba, kuma da annabi ya tafi wani zai zo kuma lokaci ɗaya za a yi annabawa barkatai a banu Isra'ila, wannan duk zuriyar annabi Ishaq. Annabi Ibrahim a nan sai tuna wannan baiwa, sai yake shaida wa Allah yana godiya da wannan baiwa. alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari isma'ila wa ishaq godiya ta tabbata ga Allah wanda ya mun kyauta akan girma na kyautar isma'il da ishaq yace inna rabbi la sami'u du'a lalle ubangiji na mai jin kira ne mai jin roko ne domin na roke shi kuma ya amsa mini ya bani nan ku duba annabi ibrahim yana godiya akan abu uku godiya ta farko akan kyautar haifuwa jama'a haihuwa da kuke ganin ta kyauta ce daga Allah kyauta ce Allah da kansa yace lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dhukur mulkin sammai da kasa na Allah ne yana halittar abin da ya ga dama yana kyautar ‘ya'ya mata ga wanda ya ga dama yana kyautar ‘ya'ya maza ga wanda ya ga dama, sai Allah ya kira haihuwa da kyauta. Annabi Zakariya ke fahabli min ladunka waliya, ya Allah kamun kyautar waliyi daga gare ka. Allah ce, wa wahabna lahu Yahya sai muka masa kyautar annabi Yahya. annabi ibrahim wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila muka yi masa kyautar ishaqa da yaqub nafila wani wuri Allah sai ya ce haifuwar ma albishir ce fa basharnahu bi gulamin halim fa basharuhu bi gulamin alim inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabli samiya abinda za a ci masa kyauta kyautar da za a yi albishir to ka ɗauke ta da muhimmanci amma in ka ga haihuwa toshe ta ake yi ba a so sai ka ga wai amarya da ango shi saurayi ita budurwa wai abin da za su fara yi wai neman maganin fulani saboda tsabar rashin rabo da lalacewa irin ta zamani saurayi ɗan shekara ashirin da budurwa ɗan shekara sha takwas sha bakwai wai an tafi wajen likita ko an tafi kemis wai sai magani za a yi aure wai ya je an yi gwaji kuma sannan a siyo maganin fulani ne wai za su huta ka ji matsiyata wai za su huta shirman banza kuma wani lokacin sai ka ga hatta mutum da matarsa idan aka haifu ɗaya sai ya ce nan duniya ba za a ƙara haihuwa ba in aka haifi biyu sai ci nan duniya ba za a ƙara haifuwa ba muna ganin wannan kesis ɗin barkatai mata suna complain maza ba sa son haihuwa ga annabawa Allah maɗaukacin sarki yana cewa kyauta yana kyauta ya musu albishir ne ana albishir da haihuwa kai kuma ba ka son haihuwa cire masifa ce wannan shi da wani yake tsoro a shi wannan rayuwar yanzu ga yadda take kaza kaza kaza kai aka yi ɗawainiyar ka in ban da lalacewa mai a cikin rayuwar da lalacewa ce fa lalacewa ce wadata tana cikin zuciya mana tana cikin zuciya tun dama haka ake tafiya bari gama ba zamani ne lalace ba dama haka ake tafiya kuma ga mutum wai waya shi bai sanya aka ya tashi ba yi da sai ta ya yi firamaren garinsu ta ƙauye ya yi sakandar garinsu je ka dawo ta ƙauye uniform ɗinsa buhun gishiri ne ko ba haka ba haka ya dagaja dagaja dagaja yanzu ya samu ɗan abin hannunsa asirinsa ya rufu wai wai wai baya san ɗa wai ya liability ne wai liability ne Allah ya sauwa annabi Ibrahim ya yi godiya a kan kyauta, kyautar haifuwa, sannan godiya ta biyu, annabi Ibrahim ya yi godiya a kan an ba shi haihuwa a bayan ya girma, wanda ba a saba haka ba, wannan karramawa ce, zaɓa ne daga Allah ya ba shi haihuwa bayan ya girma, wannan ma abin godiya ne. Sannan godiya ta uku, wacce tafi kowace shine sai Allah ya sanya su annabawa da Ismail da Ishaq duka annabawa ne malam ko armomi ka haifa ya zaka ji a ranka ba ku gani yadda iyaye suke farin ciki yaro zai yi sauka yarinya za ta yi sauka ana farin ciki ana murna to balle a ce annabi aka baka don haka annabi Ibrahim ya haɗa dukkan waɗannan baiwa guda uku ya yi godiya wa Allah, ce godiya ta tabbata ga Allah, wannan wanda ya mun kyauta, kyautar ‘ya'ya guda biyu a sama bayan na girma, kuma ya yi su annabawa mutanen kirki. Ya ce, kai Ubangiji na mai jin kira ne, Allah na jin kira jama'a. In ka ka kira, ka kira, ka kira shiru, to yi bincike, amma Allah na jin kira. Allah ka amsa mana kiran mu sai Allah ya ce rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a annabi ibrahim ya ce rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati ya ubangiji na ka sanya ni mai tsayar da sallah wa min dhurriyyati haka daga zuriyata ka sanya masu tsayar da sallah ya Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah rabbi ja'alni muqimas salati annabi ne fa yace ya Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah kai fa wa min zurriyati haka daga zuriyata ya Allah ka sanya masu tsayar da sallah rabbana ya ubangijinmu wa taqabbal du'a ka karbi addu'ar mu ya Allah karbi addu'a ya Allah kaga addu'ar roƙon a karba addu'a kenan ba kowa ya san haka ba da yawa suna ganin in sun roƙa sun gama in ka roƙa ma sai ka roƙi a karɓa in kai bauta sai ka roƙi a karɓa yanzu wannan zaman da muke yi muna da tabbacin zaman lada ne amma kuma muna da burin a karɓa karka dinga gadara a'a ka bi sawu an karɓa ka yi magiya ka roƙi a karɓa Allah ka sa dan neman yardarka muke Annabi Ibrahim ya ce ya Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah ka sanya daga zuriya ta asa masu tsayar da sallah anan saboda zuriyar Annabi Ibrahim wacce ta ɗauka daga Annabi Isma'il ta tafi da ta ɗauka daga Annabi Ishaq ta tafi ai ba za ka ce kowa mai imani bane dole akwai waɗanda ba masu imani ba ne ba amma ya yi addu'a cikin zuriyarsa kar a rasa masu sallah Allah maɗaukacin sarki ya amsa masa amma ya tabbatar masa da cewa akwai waɗanda ba nagartattu ba Allah ya ce wa bashtarnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin wa barakna alayhi wa ala ishaqa wa min dhurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin Allah ya ce sai muka yi masa albishir bi ishaq da da ishaq nabiyan a matsayin annabi minas salihin daga cikin nagartattun bayi wani a bayan isma'il kenan qali wa barakna alayhi Allah ya ce sai muka yi masa albarka wa annabi ibrahim wa ala ishaqa muka yi wa annabi ishaqa albarka ina isma'il yana cikin ibrahim saboda ishaq zuriya ce da ta fita daban isma'il zuriya ce daban don haka albarkar da ta shafi Ibrahim ta shafi Ismail sai muka yi wa Ibrahim albarka wadda Ismail ke ciki wa ala ishaqa muka yi wa ishaq shi ma albarka sai Allah ya ce wa min zurriyatihima daga zuriyar bangarori guda biyu zuriyar ishaq da zuriyar Ibrahim wacce ta hada Ismail kenan domin idan an ce zuriyar ishaq aka ce kuma zuriyar Ismail to wacce zuriya ta zuriyar Ismail zuriyar Ibrahim wacce zuriya ta zuriyar Ibrahim idan an cire ishaq daga Ibrahim to wacce zuriya ce Ibrahim Ismail Allah ya ce wa min zurriyatihima daga zuriyar Ishaqa da zuriyar Ibrahim wato Ismail kenan muhsinun akwai masu kyautatawa wa zalimun li nafsihi akwai kuma mai zaluntar kansa akwai nagari akwai na banza Allah ta'ala ya ce wannan a bayyane ki da haka shi sa annabi Ibrahim anan yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati ya Allah ka sanya ni mai tsayar da sallah sannan ka sanya daga zuriya ta asa masu tsayar da sallah rabbana wa taqabbal du'a ya ubangijin mu ka karbi roƙon mu ka karbi addu'ar mu sai yace rabbana ighfirli ya ubangijin mu ka gafarta mani wa liwalidayya da ni da iyayena walil mu'minina da sauran mummunai yawma yaqumul hisab ranar da hisabi zai tsaya abin da ke cikin wannan aya sai idan Allah ta'ala ya kawo majalisun gobe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ara mana lokaci da dama ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da na kuskure Allah ya gafarta mani Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم خذ بناصيتهم البر والتقوى وأعينهم على أمر الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين